إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka markazu da'awa wanda muka fi sani da masallacin alhaji mamman siraji da yake wannan gari na arlit a wannan rana ta lahadi wacce ta daidai da ranar 23 ga watan rabi'un awwal jira 1445 ya yi daidai da 8 ga watan goma 2023 miladiya don ci gaba da karatun wannan littafi na mai tarin albarka al-istiqama نا شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي عليه رحمة الله wanda wannan shine zai zama majalisi na goma sha ɗaya a cikin karatu wannan littafi yau da izinin allah ta'ala za mu tashi fasali za mu tashi sabon fasali wanda mai ta hakiki ya masa take da fi fiƙihin liktilafi وأصبابه وآدابه فصل زي ما قلنا أكن فقه ساباني فقه نساباني da kuma sabubban da yake janyo sabanin da kuma ladubban sabani da shi ma fasali ne wanda yake wanda yake mai matukar muhimmanci sabani wani abu ne wanda al'umma ta mazan Allah sallallahu alaihi wasallam za su gushe ba suna cikin wannan sassaɓawar wannan shine gayar halittar 'yan adam a samu sabawa a tsakaninsu sai dai sabanin iri-iri ne akwai sabani wanda yake faruwa bilbagi sabani wanda ake gina shi akan zalunci akwai kuma sabani wanda yake faruwa ta hanyar ishtihadi wanda yake faruwa ta hanyar ijtihadin ma iri iri ne akwai ikhtilafu tabad akwai ikhtilaf ikhtilafu tanawwu sabani wanda za a kishiyanci juna a sabanin wannan yace eh wannan yace a'a akwai kuma sabani kawai na nawwa'awa a samu ikhtilaf na tanawwu to nan malam zai magana akan fiqhun sabani fiqhun da yake cikin sabani da ya kamata mutum ya fahimci shi domin kada sabani ya janyo masa kaucewa daga istiqama domin sabani yakan janyo mutum ya rabu da istiqama idan bai fa'inci fikihun sabanin ba kuma bai fa'inci sabubban da suke janyo shi ba kuma bai san ladubban sabani ba to yanzu zai rabu da istiqama saboda wani ya saba masa to shikenan sai ya kama wata hanya daban to sai ka ga mutum ya rabu da abinda littafin yake karantar da mu wanda shine istiqama to shi yasa ibn taymiya da yace faslun sai ce fi makhtalafa fihi almu'minun fasali zai yi magana akan abinda muminai suka saba a kansa kenan muminai suna sabawa dukkanin su muminai ne wannan mumini ne wannan mumini ne kuma su saba wannan yana faruwa ashe sai mutum ya taka tsantsan idan dan uwansa mumini ya saba masa kar sabanin ya janyo gaba kar ya janyo kiyayya kar ya janyo kaza saboda dukkanin su muminai ne wannan kuma sabanin nasu bai janyo musu fita ko ɗayan su fita daga imani ba dole ya kasance sabanin ɗaya ne akan daidai ko kuma dukkanin su akan kuskure suke to kaga shi wannan bai kamata ya janyo musu matsala ba to abinda zai raba su da wannan matsalar da gaba da sauransu shine su fa'inci fiqhun sabani to shine yace fasalin zai magana akan abinda mu'minai suka saba a cikin saminal aqwali wal af'al na maganganu da kuma ayyuka ko sabanin da yake kasancewa a cikin maganganu maganar wannan ta sabawa ta wannan wani sabanin kuma a cikin ayyuka ne aikin wannan ya saba ma wani wannan ayyukan ma fil usuli wal furu a cikin usul da furu ana sabanin kuma yana faruwa a cikin usul usuluddin samu sabani a aqida sannan kuma yana faruwa a cikin furu duk ana samun wannan to zai zo ya magana akan wannan duka yace fa inna hadha min a'zami usul al-islam yace to tabbas wannan yana daga cikin mafi girman asalai na addini sanin wannan allazi huwa ma'rifatul jama'a wanda wannan shine sanin menene aljama'a ma'rifatu huwa wato allazi huwa ma'rifatul jama'a mutum ya san menene aljama'a idan aka ce ahlus sunna wal jama'a to su wane ne aljama'a kuma su wane ne suka fita daga jama'a wane ne zai shiga daga cikin aljama'a din nan sannan kuma wane ne zai fita daga aljama'a wanda shi baya cikin jama'a to wannan yana daga cikin mafi girman usul na musulunci sanin wannan wanda suke tare da jama'a ba su saba musu ba ko da akwai sabani to ba sabani ba ne da ya cire su daga cikin aljama'a suna nan a matsayin su na mumine suna tare da jama'a ma dai an samu wani sabani ne wanda yake sabani ne wanda yake yake faruwa wanda yake sa'ir yana faruwa ta hanyar ishihadi ko abin da ya kama da haka sannan mutum ya san wani irin sabani ne in ya faru ya kamata kuma a yi gaba da mutum ko a yi fada da mutum a kansa saboda sabani ne da yi shi bisa zalunci sabani ne kuma da ya cire shi daga cikin jama'a na musulunci wa hukumul furqati wal qital wat takfir wat tala'un wat tabaghu sannan mutum ya san hukuncin alfurka furka shine kishiyar jama'a furka shine rabuwar kai rabuwar kai wannan yayi nan wannan yayi zama an sassaba an rarraba an bam am ato an samu bambance bambancen ra'ayi a aqida da furu'a da sauransu mutum ya san hukuncin wannan kowane irin sabani da aka samu to menene hukuncinsa wal qital da hukuncin kuma yaƙar juna saboda sabani da inda ka ga ana yaƙi to saɓani ne janyo yaƙi inda kai ya zo ɗaya to ba za a yaƙi ba duk in ka ga ana yaƙi ko tsakanin musulmi da musulmi ne to wani saɓani ne janyo yaƙi in ka ga ana yaƙi tsakanin musulmi da kafirai haka kuma saɓani ne janyo yaƙi to mutum ya san menene hukuncin wannan fitan din wa takfir da kuma kafirtawa وحكم الفرقة والقتال والتكفير hukuncin attaqatul ne ko wattaqatul yaƙar juna attaqatul yaƙar juna wattakfir da kuma kafurta juna wattala'un da la'antar juna wannan ya la'anci wannan wannan ya la'anci wannan wattabahud da kuma kiyayya da juna wannan yana kin wannan wannan yana kin wannan wa gairu dalika da wani wannan duka mutum zai fahimci wannan karkashin wannan fasali ya ce fanakuru sai mu ce in ji shekul islam ibn taimiyya hazal babu shi wannan babun asluhul muharram fihi min albabi wato asalinsa wanda yake an haramta shine sabanin da yake akwai zalunci a ciki shine asalin sabanin wanda yake an haramta shi a shari'a asalinsa wanda yake haramtacce shine ma fihi min albaghi ka kara ma anan dan ka ji dadin abu ma fihi min albaghi shine sabanin da yake akwai zalunci a cikinsa sabanin da yake an yi zalunci a ciki an fahimci gaskiya an rantsa ido an kita saboda wata manufa ka fahimci gaskiya ka gane gaskiya amma ka rantsa ido ka zalunci dan uwanka ka kafirta shi ko ka yi kiyayya da shi tare da cewa ka san shi yake da gaskiya bayan hujja ta zo maka to wannan saɓani ne wanda aka yi shi bisa zalunci to wannan haramun ne mace fa innal insana zalumun jahul domin shi lalle dan adam haka a asalinsa yake wato mai yawan zalunci ne mai yawan jahilci wannan shine asalin dan adam asalinsa zalum ne jahul Allah ya ce innahu kana zaluman jahula wa hamala hal insan innahu kana zaluman jahula innal insana la zalumun kaffar mai yawan zalunci ne mai yawan butulci haka dan adam yake shi yasa zaka ga hatta yara kanana wanda ba su mallaki hankalin kansu ba idan ka zaunar da su ka ɗauko wani abin rabawa ka ba su ka ɗauko wani dankali ka ce su raba to sai kaga ɗan babban yayi zalunci ƙanana ne fa ba su da ba su mallaki hankalin kansu dan wannan shine asalinsa haka yake sai kaga shi ya ɗauki da yawa ya ba ƙanana kaɗan to wannan shine asalin ɗan adam kuma ga jahilci da wauta qala ta'ala Allah ta'ala yace kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin وأنزل معه معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سورة البقرة آية 213 yace kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma ce guda daya al'umma ce guda ɗaya da tun daga lokacin annabi adam ana al'umma ɗaya kan tsari ɗaya haka mutane suka taho to daga baya sai suka saba haka ana kaddara faktalafu ana sai suka saba daga baya suka saki koyarwar annabi adam suka saba wa junansu sabani kuma na son zuciya ga dalili ga hujja amma ka bar hujja ka saba wa ɗan uwanka saboda son zuciya to da aka samu wannan sabanin har aka samu sabani tun yana tun sabanin yana faruwa a abin da bai kai aqida ba har a samu wani ya kashe wani kamar yadda ayan annabi adam wani ya kashe wani saboda sabani da suka samu akan mace to ai ta samu irin wannan sabanin to tun abin bai kai ya shafi ya shafi aqida ba har aka kai lokacin da shedan ya zo ya yaudari wasu mutane da wasu waliyai salihan bayi su guda biyar waddan da suwa'a da ya husa da ya uka da nasara salihan bayi sun yi ibada sun koma ga mahalicinsu sai shaidan ya zo ya ce to kar ku bari tarihi ya manta da su ku kakkafa gumakansu a majalisansu inda kuma nan ne aka yi musu kabarbura saboda in kuna ibada ku rika samun karsashi kuna ganin gunkinsu ga hotonsu nan zai kara muku nishadi kuma duk wanda ya taso za a nuna masa ai wannan wane ne wannan wane ne sai suka yi abin ababin girmamawa da soyayya amma a lokacin ba su fara bauta musu ba amma sun yi wani abin da yake bid'a ne dama ita bid'a ita ce wasila zuwa ga shirka bayan wa'annan sun wuce jikoki jikoki sun taso ilimi yayi karanci shaidan ya fahimci wa'annan jahilai ne sai ya dawo ce to wa'annan da kuke gani su ne allolin iyayenku da su ake musu ruwan sama da su ake biya musu bukatunsu suna da wata bukata su suke zuwa su roka sai su samu biyan bukata sai aka fara bauta musu to daga nan ne fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin sai Allah ya fara aiko annabawa manzanni suna masu bishara suna masu gargadi bishara ga wanda suka bi su gargadi ga wanda suka saba musu suka ci gaba da shirka suka ci gaba da tafiya akan sabani wa anzala ma'ahum al-kitaba su kuma annabawan da Allah ya aiko bai aiko su su zo su faɗi abin da ransu yake so ba sai ya saukar da littafi tare da su kowane annabi akwai littafi tare da shi wasu annabawan Allah ya bayyana sunayen littattafansu wasu kuma ba a bayyana ba alkitab anan ismul jins ne aka saukar da littattafai tare da su bil haqqi da gaskiya kowane littafi yana dauke da gaskiyar da ta fito daga wajen Allah da ya hukuma bainan nasi domin su yi hukunci a tsakankanin mutane fi maftalafu fihi a cikin abin da suka sassaba a cikinsa wani ya nuna ashe sun yi sabanin sai da suka saba ne sannan aka aiko annabawa kenan can zaka kaddara fahtalafu fa ba sallahu annabiyyi tun da gashi Allah ya tabbatar da wannan fi mahtalafu fihi domin su yi hukunci a tsakanin mutane a cikin abin da suka yi sabani a cikinsa wa mahtalafa fihi kuma babu wanda ya sabani a ciki illa ko wa maktalafa fihi illa allazina utuhu sai waɗanda aka bawa shi min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat daga bayan hujja ta zo musu daga bayan hujja ta zo musu maktalafa fihi illa allazina utuhu sai wanda aka bawa litatafan min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat daga bayan hujja ta zo musu baghyan bainahum saboda zalunci a tsakaninsu to wannan shine a- a- wato ainihin asalin sabani wanda yake al-muharram sabani wanda aka haramta sabanin da za a yi shi a bisa zalunci bayan ilimi ya zo bayan ilimi ya zo musu waɗancan ma da suka saba da farkon suna da ilimi akwai ilimi da suka samu daga annabi adam sun saba wa ilimin ne suka bar ilimin mm, suka zo suka yi aiki da abin da shaidan ya zo ya raya musu wanda shi ya janyo suka saba aka aiko annabawa da aka aiko annabawan kuma yanzu ga hujja ta zo musu kuma sai suka ci gaba da sabawa sai zama wannan sabanin sabani ne na zalunci sabani ne wanda suka yi shi bisa zalunci to wannan shine abin da ibnu taymiya yake nufi da asalin sabani wanda yake haramtacce shi da sabanin da aka yi shi bisa zalunci wani sabani ne aka yi ake yi bisa zalunci shine sabanin da aka yi shi bayan hujja ya zo bayan hujja ya bayyana ga hujja ga dalili menene kuma yake zama hujja shine sultan kin da muka yi bayani a kansa a darasin da ya gabata shine hujjan ta zo maka daga qur'ani ko sunna ga hujja a qur'ani ga hujja a sunna amma mutum ya saba ya bi son zuciya mutum ya saba ya bi wani abu da yake kira al-aqliyat abubuwa da ya fahimta da hankalinsa ko wani zauki ko wani kashafi wanda sufaye suke suke suke hujja da shi ko suke fakewa da shi su sabawa abin da ya zo a qur'ani da sunna to duk irin wannan sabanin sabani ne na zalunci saboda bayan hujja ta bayyana sai mutum kuma ya zo ya saba to wannan sabani ne da mutum zai yi shi bagiyan bainahu domin zalunci a tsakaninsu kamar sabanin da wa'annan suka yi min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu baghyan bainahum to yau ma in mutum yi irin wannan to yayi sabani irin na zalunci haramtaccen sabani yace to irin wannan ayar ta zo fi ghairi mawdi'in a gurin da ba guri ɗaya ba gurare da yawa an samu irin wa'annan ayoyin sun zo da yawa waqad thabata fi sahihaini kuma hakika ya tabbata a bukhari da muslim an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kala annabi ya ce lataslukunna sanana man kana qablakum hazwan quzzati bil quzza hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuh قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن ما يكيتي للي سيكون بيبي hanyoyin waɗanda suka wuce kafinku hazuwal uzza bil uzza yace bisa daidaiton al-quzza bil quzza quzza shine wato abin nan din kibiya je wutsiyar kibiya kibiya wannan da ake dorawa jikin baka a rike to wannan kibiyar akwai zaren da ake kira al-watr wanda shine zare wanda ake dora kibiyar akai to ita kibiyar akan yi am- wannan watar din abin nan din al-quzza din akan yi amfani da gashin tsuntsu ne wani lokaci ko gashin maiki ko gashin agulu yana da kwari shi suke fekewa sai su sa su soka shi a gindin can karshen kibiyar to zaka ga kunnuwa guda biyu gare shi kuma kunnuwan dole ya zama daidai daidai suke wani bai fi wani tsawo ba don wani ya fi wani tsawo ba za su ruku ba ba za ka iya rike su ba ta yadda za ka ja ka saki sai sun zamo sun daidaita da juna ba wanda ya fi wani tsawo kenan hazmul uzza bil uzza kamar daidaiton wannan wutsiyoyin na kibiya da kibiya wato yadda ka san sun daidaita to haka za ku bibiyi ahlul kitabi daidai wa daida ma'ana duk abin da suka yi sai kun yi hatta law dakhalu hujra dabbin wace hatta ko da sun shiga kogan damo ne ramin damo da dakaltumuhu da da sai kun shige shi ko ramin damo suka shiga sai kun shiga wannan mubalaga ne wajen nuna biyayya a gare su da kuma yadda wannan al'umma za su bibiyi wato sunnoni hanyoyi na ahlul kitab da annabi ya faɗi wannan ƙalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah al yahudu wan nasara kana nufin yahudu da nasara qala faman sai ce to suwa in ba su ba bukhari ya fitar da hadisin gashi nan mai mai ta'aliki ya yi takhriji bukhari da lamba ta dubu bakwai da ɗari uku da ashirin kitabul i'tisam muslim ma da lamba ta dubu biyu da ɗari shida da sittin da tara kitabul ilm daga abi sa'id al-khudri wa indahuma a wajensu shibran bi shibrin haka ni ɗani da ɗani haka za ku yi ta bin su wa fi ukra a wata ruwayar kuma zira'an bi zira za ku yi ta bibiyan su zira'i da zira'i wal qudda wannan lafazi na qudda inda ahmad ne ya zo ne a wajen imamu ahmad fi sunanihi wa sunan fi abin nan fi musnadihi a musnad dinsa wa sunan haka kuma ya zo a cikin sunan ta tariqu fathil bari juzi na 13 shafi na 301 da fathil sin wato sanan ko yana nufin kalmar da ta zo ko a cikin hadisin yace inda ahmad fi musnadihi wa sanan da kalmar sanan yace bi fathil sin da ta tabo unna sanana man kana qabla bi fathil sin haka hadisi ne bukhari da muslim to su ahlul kitabi a mutane ne wanda aka riga aka san cewa sun yi ne sun yi saɓani sun saɓawa annabawansu ahlul kitabi in ka koma can cikin suratul bayyana Allah mai yace amma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat وما تفرق الذين اوتوا الكتاب wanda aka bawa littafi aka bawa littattafai yahudu da nasara ba su sassaba ba illa min ba'di ma ja'atuhum bayyinat sai daga bayan hujja ta zo musu to kaga ahlul kitabu sun sassaba sun sabawa annabawan su sun samu sabani tsakanin su har a hadisi annabi yake cewa sun rabu kashi 71 yahudawa sun sassaba da juna har suka rabu kashi 70 da ɗaya nasara su kuma suka sassaɓa har suka rabu kashi saba'in da nawa saba'in da biyu yace to wani al'umma sai ta sassaɓa ita ma su rarraba har su kai kashi saba'in da uku wannan al'umma sai sun sassaɓa kowa ya bar istiqama ya je ya kirkira wa kansa wani abu daban ya saba wa jama'a haka za su yi ta yi wannan kuma shi ma ya zo ya saba ma wannan yi nashi wannan ya saba ma wannan yi nashi duk an bar istiqama kowa yana ta kirkiran nashi har sai sun kasu al'ummomin an samu al'umma 73 yace kulluhum fin nari dukkanin su suna cikin wuta illa wahida sai guda ɗaya lak wanda suka tsaya akan istiqaman nan da sahabbai suka ce mahiya wace al'umma ce ce ma kana alai ma ma kana ma ana alaihi ma ana alaihi wa ashabi shine abin da nake kai da sahabbaina a watar waya man kana ala muslima ana alaihi wa ashabi wanda ya kasance akan misalin irin abin da nake kai da sahabbaina shine wanda zai tsira wannan shine istiqama to kaga a kokarin koyi da ahlul kitabi har ma muka zarce har aka kashi 73 aka wuce su ba wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ce wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عليم عذاب عظيم yace wala takunu kallazina tafarraqu kar ku kasance kamar wa'annan da suka rarraba wa ikhtalafu kuma suka sassaba bi ba'di ma ja'ahum albayyinat daga bayan hujjoji sun zo musu wanda duka shine sabani na zalunci sabani wanda yake haramu bayan hujja ta zo kuma ka saba min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat Allah ce wa ulaika lahum azabun alim azim to wa'annan suna da azaba wacce take mai girma a suratu ali imran aya ta 105 wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay lalle wa'annan da suka rarraba addinin su kowa ya kirkira nashi ya bar wanda manzon Allah ya zo da shi wa kanu shiyan kuma suka kasance wato kungiyoyi daban-daban suka kasance kungiyoyi to lasta minhum fi shay'in to kai baka tare da su akan wani abu cikin wannan baka tare da su akan wa'annan abubuwa da suka kirkira baka tare da su akan wani abu daga wannan abin da suka kirkira ma'ana manzon Allah ya barranta daga gare su baya tare da su manzo Allah yana tare da wanda ya tsaya akan mai akan addinin da ya zo da shi daga Allah subhanahu wataala wannan suratul an'am aya ta 159 yace to wannan duka ka gan shi sabani ne amma kuma sabani ne da aka yi shi bisa zalunci don haka sabani ne wanda yake haramtaccen sabani wanda yake kai mutum wuta kamar da Allah ya faɗa game da waɗancan ula'ika lahum azabun azim to bayan shi kuma akwai wani nau'i na sabani shine ce wa min hadal bab to yana daga wannan babi babi da abin da ya shafi sabani ma huwa min babu ta'awili wal ijtihad irin sabanin da yake kasancewa daga babi na tawili da kuma ijtihadi mutum ya zo ya samu a same shi da wani tawili akwai tawili wanda yake sa'i karɓaɓɓe akwai kuma tawili wanda yake ba'i duk wannan kowanne da hukuncinsa to akwai sabanin da yake faruwa wanda ya faru ne a babi na tawili tawili ne ya janyo shi sannan akwai sabanin da yake faruwa min babu ijtihad shi kuma ijtihadi ne wannan ya ijtihadi wannan ya ijtihadi saboda ba a samu nassi karara ba akan mas'alar to kowanne zai kutsa ya yi ijtihadi wannan a inda yake halatta ya yi ijtihadi kenan bangaren furuwa to kuma sai zama an samu sabani alladhi yakunu al-insanu mustakhrijan fihi wanda mutum yake kasancewa wato zai bayar da lokacinsa a ciki ya bayar da lokacinsa a wajen ijtihadi ya tsaya ya yi tunani ya ba da lokacinsa ya bayar da lokacinsa a cikin wannan ijtihadin alladhi yakunu al-insanu mustafrigan fihi was'ahu ko wus'ahu wanda mutum zai zai bayar da duk wata dama ta shi al-wus'a shine damarka lokacinka kokarinka tunaninka da dukkan zo ka sa shine ce ilman wa amalan bangaren ilimi da bangaren aiki to akwai irin wannan ijtihadin wanda yake kasancewa daga mutum bayan ya riga ya bayar da dukkanin kokarinsa ta bangaren ilimi da aiki ya yi ishihadi wani ma ya zo ya yi ishihadi to anan ma ana samun saɓani sai zama ishihadin wani ya saba ma wani abinda wani ya fahimta daban abinda kuma wani ya fahimta daban to sai a samu saɓani to kaga shi wannan saɓanin ba za ka haɗa shi da irin wancan ba domin shi ba saɓani bane da aka yi shi bisa me bisa zalunci rashin hujja ne ya kawo ishihadin inda an samu albayyinat ba za a shiga ishihadi ba na ishihada fi mawridin nas in dai har ga nassi ga dalili to ba buƙatar ishihadi a shi rashin dalilin ne waɗancan su sun yi saɓani min ba da ma ja'atuhum albayinat su kuma nan bayinat ɗin ba su zo ba wannan shi yasa suka yi ishihadi to sai suka samu saɓani a shi saɓanin su ba zai zama wani irin waɗancan na farkon ba to haka wanda ya saɓani saboda tawili saboda wani tawili shi ma sabaninsa ba zai zama irin na waɗancan da suka gabata ba summa innal insan qad yablu qad yablu zalika yace sannan kuma mutum zai iya kai wannan matakin na ijtihadi amma wala ya'rifu al-haqqa fi al-masail al-khabariyya wal i'tiqadiyya amma ya kasa cimma gaskiya ya kasa sanin abin da yake shine gaskiya a cikin mas'aloli al-khabariyya al-i'tiqadiyya mas'ala wadda take khabariyya ce i'tiqadiyya bangaren abin da ya shafi aqida abin da za a zo a baka labari a ce kai imani ka kudurce a rai ka karba kuma ka kudurce a rai wannan shine masail al-khabariyya al-i'tiqadiyya to mutum kuma sai ya zama bai gano gaskiya a wa'annan masail din ba bai fahimci menene gaskiya ba wa fil masail al-amaliyya al-iktisadiyya to haka kuma mutum zai iya kai matakin ijtihadi kiyaye ba wai ijtihadi zai yi a cikin aqida ba bangaren abin da ya shafi masail aqidiyya a ya kai matakin mujtahidi summa innal insa summa summa al insanu qad yablughu dhalik me dhalik ismu al ishara yaudu ila madha ila al ijtihad an gane mutum zai iya kai matakin wannan wanda shine ijtihadi ya zama mujtahidi amma duk da haka kuma ya zama bai san gaskiya ba a cikin wasu mas'aloli al khabariyya al itiqadiyya inda za ka koma bangaren abin nan ishtihadi za ka yi matakin ishtihadi amma kuma suka same shi da matsala a aqida mujtahidi nawa yake da matsala a aqida suna nan da yawa mujtahidai da yawa amma kuma suna da matsala a aqida bangaren tawili ko wani abu irin tawili ya janyo musu matsala a aqida ko da abu irin wannan haka kuma wa fil masail al amaliya al iktisadiyya mutum ya kai matsayin mujtahidi amma kuma a same shi a bai san menene gaskiya ba a bangaren bangaren abin da ya shafi matsaloli na ayyuka al'amaliya al'iktisadiyya aiki wanda ake neman sakamako daga wajensu al'amaliya al'iktisadiyya shine aikin da mutum zai yana neman lada wani ayyuka na ibada kenan ko ka kira su talabiyya amaliya ana kiran su al'iktisadiyya al'amaliya al'iktisadiyya ko at-talabiyya al'amaliya duka ana kiran su shine bangaren furu'a kenan wallahu subhanahu shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala tajawaza li hadhihi al-umma لهذه لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان kuma Allah saboda adalcinsa da lutufinsa ya yafe wa wannan al'ummar abinda suka yi bisa kuskure ko mantuwa abinda suka yi bisa kuskure ko mantuwa da qaulihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangijin mu kada ka kama mu da laifi idan har mun yi abu bisa mantuwa ko kuma mun yi abu bisa kuskure سورة البقرة آية 186 وقد ثبت في صحيح مسلم كما يا تبت صحيح مسلم من حديث ابن عباس لقى حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن حديث أبي هريرة haka kuma ya tabbata daga hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace anna Allah astajaba lahum hadha ad-du'a Allah ya amsa musu wannan addu'ar da suka yi ta rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Allah ya amsa musu wa qala Allah yace kad fa'altu nayi muku abinda kuke bukata lokacin da suke karanta addu'ar duk addu'a suka yi Allah zai ce kad fa'altu haka yazo a hadisin muslim muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba 150 125 kitabul iman hadisin abi huraira haka mai lamba 126 daga abdullah dan abbas وأنهم لم يقرأوا بحرف منها إلا أعطوه بس karanta wani harafi ko da guda ɗaya ba daga wannan addu'ar faci sai da aka ba su duk jumlar da suka karanta rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana faqad fa'al rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina faqad fa'al rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih qad fa'al wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin Allah yace musu kad fa'altu ya tabbata a hadisi wa hada ma qawlihi ta'ala wannan kuma tare da fadin Allah ta'ala wal ladina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna su kuma waɗanda suka yi imani suka aikata aikin kirki wannan yan aljanna ne bayan wannan sakamako na duniya da suka samu kuma ga na lahira duk wanda yi imani kuma ya aikata aikin kirki to wannan kuma dan aljanna ne kaga sun samu sakamakon duniya da lahira an yafe musu abinda suka yi bisa mantuwa da kuskure a duniya sannan kuma idan suka yi imani suka aikata aikin kirki kuma Allah zai shigar da su gidajen aljanna Allah ya sa muna ciki suratul baqara aya ta 82 wa qawluhu to wannan fada tashi dalilin ala anna Allah la yukallifu Allah nafsan illa nafsan illa wus'aha wannan faɗa tashi ta cewa kad fa'altu na yi muku na ba ku abin da kuke bukata to wannan dalili ne da yake nuna cewa ashe Allah baya kallafawa rai sai abin da take iyawa sai abin da ke wus'inta ne abin da take iya aiwatarwa laha ma kasabat wa alaiha maktasab na ya rubuta lima amma ku gyara laha ne laha ma kasabat wa alaiha maktasab duk abin da ta aikata na alkhairi nata ne za a bata sakamakonsa wa alaiha maktasabat abinda kuma ta tsorurta na mummunan aiki kuma a kanta zai kare zaka duk abin da mutum ya aikata na mai kyau za a rubuta masa za a bashi sakamakonsa mummunan abin da mutum ya aikata kuma za a rubuta masa zunubin sa a yi masa ukubarsa idan Allah subhanahu wataala bai yafe masa ba idan aikin bai kai shirka ba bai kai kafirci ba kuma idan Allah subhanahu wataala bai yafe masa ba to za a masa azabar wannan abu yace wa ghayr zalika da wani wannan wannan duka dalilin ne ala anna Allah ta'ala dalili ne akan cewa lalle Allah ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha baya kallafawa wani rai wata rai sai abin da yake wus'inta ne wal wus'u al wus'u shi kuma huwa ma huwa ma tasa'uhu ma tasa'uhu an-nafsu was'i shine ma tasa'uhu an-nafs abinda rai take iya yin shi fala tadiu anhu ba za ta kuntata daga yin sa ba shine albawai abinda rai ba za ta iya ba kwata kwata alwasu shine rai ba za ta iya yin sa ba sai tare da kuntata da wahala yace wala ta'jizu anhu ya zama ba za ta iya aiwatar da shi ba sai tare da kunci to wannan shi ake cewa ake cewa alwasu ko ma tasawwa nafsu fala tadiqu anhu wala ta'jizu an wannan ba fala tadiqu anhu ba za ta wato fala tadiqu ko haka ne ma tasawwa nafsu abinda rai take iya aiwatarwa ba za ta kuntata daga gare shi ba ba za ta gagara yinsa ba ba za ta kasa aiwatar da shi ba wannan shi aka cewa alwasu to Allah baya tallafa wa rai sai abin da yake haka yake sai abin da yake haka yake wus'inta yace fal wus'u fi'lun bi ma'ana maf'ul kalmar alwus'u din wato fi'ili ne fi'lun ne amma bi ma'ana maf'ul ana ma'anansa mawsu sai abin da yake mawsu ne mai yiwuwa yace kal juhud kamar al juhud ne bi ma'ana majhud kamar al juhud ne وهذا أيضا كقوله تعالى وأن شما هذا كما فإن الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج هو بيسن يامك با ولي أبنى كنت أتكين الدين سورة الحج آية 78 bai sanya muku wani abu na kunci a cikin addini a cikin addini ba kuntatawa shi yasa lokacin da muke jayayya da waɗanda suke ganin halaccin a hada salloli sallan a hada sallah biyu ba tare da me ba tare da wani dalili ba sai su yi hujja da hadisin ibn abbas ibn abbas ya ce annabi ya hada sallah a madina ba tare da bulaguro ba tare da abin nan ruwan sama ko bulaguro ko kaza ko kaza abin da ya ambata sai ce to kaga wannan hadisin hujja ne akan yana halatta ma a hada sallah ko babu uzuri to lokacin mun yi mun yi deba da su cikin wani grup sosai mun ɗauki tsawon lokaci muna yi to a cikin abin da muke kafa masa hujja da su shine maganan shi ibn abbas din da aka tambaye shi aka ce masa me yasa yayi sai ce arada Allah yuhrija ummatahu yayi nufin kada yayi ne kada ya kuntata wa al'ummarsa an gane ko wani ya nuna kenan in ba hada ba akwai ne akwai haraj wannan haraj din shi aka kaucewa shi yasa aka hada an gane domin a cikin addinin ba haraj ashe wani haraj ne ya zo daga waje wani shi ya janyo aka hada dan ya ce arada Allah ya kai ummatahu yayi hakan ne yana nufin kada ya kuntata wa al'ummarsa an gane to a cikin salloli da za a yi daban-daban ka yi azahar a magariba a lokacinta isha'i a lokacinta azahar a lokacinta magariba a lokacinta akwai kunci babu kunci wa ma ta'ala alaikum fid dini min haraj babu kunci babu kuntatawa a ciki to idan har aka ce za a hada saboda akwai haraj kenan an karyata wannan fadin Allah ta'ala wa ma ta'ala alaikum fid dini min haraj za mu hada saboda akwai haraj in mun yin sa daban-daban kenan yanzu an tabbatar da akwai haraj a cikin addini shi kuma Allah ya kore haraj din kenan ya nuna akwai wani haraj din da ya samu ko da shi ibn abbas bai san shi ba wanda ya sa aka hada to da nan daga nan sai muka daga nan dai ban ta zo karshe sai suka sallama alhamdulillah sai suka sallama to kaga wannan shine a cikin addini ba ba kunci Allah subhanahu wataala ya yi addinin a sauƙaƙe wa qaulihi da fadin sa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauƙi ne game da ku baya nufin tsanani baya nufin ya tsananta muku bakara aya ta 185 duk abin da yake an shar'anta shi sai zama an samu wani abu da ya janyo tsanani to sai a sassauta balago ya samu ya kama ka da azumi to aje azumi saboda a sauƙaƙa maka sannan sallan ma rage ta mai raka'a hudu mai yadda ita biyu wannan duk sauƙi ne da sauƙaƙawa na addinin musulunci يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله لكم فدرسا a can baya ce ka kauli wa qawlihi da kuma faɗansa ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum abin nan min haraj ko ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj Allah baya nufin ya sanya muku kunci suratul ma'ida aya ta shida Allah baya da manufar sanyawa wannan al'umma ta manzon Allah su salba kunci wal haraju abinda ake cewa al haraj shine ad-dhiq shi da kunci da nake ta faɗa shine dhiq mutum ya shiga cikin kunci fa huwa nafi wa an yakuna alaihim diq daka wannan kaga korewa ne ga ya zanto akwai wani abu na kunci a kansu ita wannan al'umma ai ma yudiqu anhum abinda zai kuntata a kansu an kore wannan babu shi kama akhbara kamar da ya bada labari annahu la yukallifu nafsa illa ma tasauhu kamar yadda ya bayar da labari cewa baya kallafa wa rai sai abin da take iyawa fala budda an yakuna al-ijab wa tahrim ma tasawuhu nafs dole ne ya kasance wajabtawa da haramtawa za a yi hakan ne mimma tasawuhu nafs daga abin da rai take iya aiwatarwa duk abin da za a wajabta wa rai to dole sai ya zama abin da ran take iya yi ne duk abin da za a haramta wa rai to sai ya zama dole abin da rai din take iya bari ne barin sa ba zai zane mata kunci ba to shi yake zama yake sawa a haramta wannan dole ya kasance haka bisa wannan ka'ida da yace la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha idan aka wajauta wa rai abin da zai wahalar da ita ya kuntata mata an saba mu wannan ayar idan aka haramta wa rai abin da zai kuntata a gare ta idan ta bar shi shi ma dai an saba wannan ka'ida don haka labudda ya zama dole an ya kunin ijabu wata harim ya kasance wajabtawa da haramtawa min ma ta sa'uhun nafs ya zama daga abin da rai take iya aiwatarwa in haramtawar mai zama rai za ta iya barin abu ba tare da ta kuntata ba hatta ya ƙudurar insanu ala fi'ilihi domin mutum ya iya samun ikon aiwatar da shi in na yin ne ya yi in na barin ne ya bari wala budda an yakuna al mubahu mimma yasa'u al insanu wala yadiqu anhu haka kuma dole duk abin da zai zama mubah ne ya zama abu ne wanda mutum zai iya yin sa wala yadiqu anhu ba zai kuntata ba daga gare shi shi wannan mubah din abin da duk zai zama mubah shi ma kuma dole ya zanto haka hatta yakuna lil insani ma yasa'u al insani har ya kasance shi mutum yana da abin da mutum yake iya yi abin da aka wajabta wa mutum abin da Allah ya halitta wa mutum ya halatta wa mutum shi to ya zama yana daga abin da mutum yake iya yi wa ya hamilin insan abin da mutum yake iya ɗauka wala ya jiku an huminan mubah ba zai kuntata a gare shi ba daga abin da yake mubah ne da aka hatta abin da yake mubah ne ba bangaren shar'antawa ko haramtawa ko kaza ba hatta bangaren abin da yake mubah duk abin da za a bar shi zanto mubah ne to sai ya zama abin da mutum zai iya yin sa shi ake barin sai ya zama mubah abin da mutum ba zai iya yi ba to ba za a ba za a mubahantar da shi ba ba za a bar shi a matsayin ya zama mubah ba shi yasa yace wal yutadabbar wal yutadabbar al farqu bayna ma yasa'uhu al insanu wa huwa al wus'u الذي قيل فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبين ما يسوي الإنسان فلا يكون حرجا عليه يتي آه وليتدبر الفرق بل وليتدبر الفرق وليتدبر الفرق بل أتأيى الوراء وليتدبر أقوي لام لام لام أقوي لام الأمر دفرقه ذاك أوريته sannan kuma fi'ilin majhul ne wal mutadabbaril farqu baina ma yasa'uhu al-insan lalle a tsaya a lura a yi tadabburi na bambancin da yake tsakanin ma yasa'uhu al-insan abinda mutum yake iya aiwatarwa abinda mutum yake da ikon yi wa huwa al-wus'u wanda shine al-wus'u din da muka ambata a baya alladhi qila fihi wanda aka faɗa game da shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tallafa wa rai sai abin da yake wus'inta ne wa baina ma ya sawul insan da kuma abinda mutum yake iya yi na bangaren mu ba dan a bambanta nan aka sa ya sa'uhu nan kuma aka sa ya sa'u ma ya sa'ul insan abinda mutum yake iya yi fala ya kulu harajan alaihi ba zai kasance kunci a kansa ba shine wannan kuma bangaren mu ba kenan wa huwa mimma la budda min insani minhu min al mubahat an gane kenan can bangaren wus'i ana maganan bangaren shar'antawa an gane bangaren shar'antawa bangaren kuma raf'ul haraj ana maganan bangaren al mubahat abinda yake mubah ne to ba a mubahantar maka da abinda yake abinda yake akwai haraj a cikin sa wa huwa mimma la budda lil insani minhu min al mubahat wato wanda shine abinda mutum ba makawa yana bukatar sa daga abubuwa na mubah to ba a sa kunciya ciki duk abin da yake mubah ne kuma yana daga cikin abin da dan adam yake da bukatar sa to ba a sa kunci a cikin sa duk abin da ya zama labudda lil insani minhu dole dan adam yana da bukatar wannan abu sannan kuma abin baya daga cikin abubuwa na ibada yana daga cikin almubahat ne to shi ma dai ba a sa kunci ba a sa kunci a ciki hada ya kunu fi sifati fi'il al-ma'mur bihi to wannan yana kasancewa a cikin sifar abin da aka yi umarni da shi sifar abin da aka yi umarnin da shi babu kunci a ciki kama fil wudu'i was salah kamar inda yake faruwa a cikin arwalla da sallah arwalla da sallah fala budda an yakuna al-mujzi'u dole ya kasance abin da zai isarwa mutum abin da zai isar wa mutum fala budda an yakuna almujzi'u abinnan almujzi'u lahu min dhalik ma yasau al-insan dole abinda zai isar wa mutum na daga wannan shine abinda mutum zai iya abinda mutum zai iya to shine abinda yake yake isar masa abinda zai iya to shi zai isar masa ya zama karbabbe wal wajibu wannan bangaren mu ba wal wajibu alaihi ma ya sa'ul insan abinda kuma zai wajaba a kansa shine kuma abinda zai zama wasu insane yana da ikon aiwatar da shi shine abinda zai wajaba a kansa daka a cikin arwalla abinda zai zama mubah ne a cikin arwalla to abinda mutum zai iya ne me yake zama mubah a cikin arwalla abubuwa na mubahat a arwalla abinda an halatta ba a ce kai ba ba a ce kada kai ba kagar eh kamar magana kamar magana kamar yadda za ka zauna kamar tashi a tsaye za ka yi ko a zaune ka gana ba ka yi a zaune ka gana ba ka yi a tsaye da sauransu wannan bangaren mubah ne to dole abin nan da za a zai isar shi ne abin da zai zama wuskin mutum ne mutum zai iya yi abin da mutum zai iya yi ne shi zai zama wuskinsa akwai wanda in ya tashi tsaye ba zai iya yin arwallah da ni a tsaye nake arwallah sai in ɗago kafa ta in wanke ta in ajiye ɗauko wacce a tsaye amma yanzu aiko ha eh ta ɓaci ba ba da ba a zaune ba a tsaye nake yin ta amma yanzu kace in ɗauko kafa ta in wanke ta daga tsaye ai sai da a ɗauke ni ta baya na faɗi ta baya to kaga da yana iya yiwuwa ya zama wuski na kenan yana iya yi yanzu ko bai iya yiwuwa kenan ba za a ce dole kuma sai na yi a tsayen ba shi yasa aka bani dama in yi yadda nake iyawa to bangaren alwajib abinda kuma za a wajabta shi kuma ya zama dole shi kuma dole ya zama abinda kake iya yi abinda za a wajabta wal wajibu alaihi ma yasa'uhu al insan wa yakunu fil babil halal wal haram kuma sai ya kasance wannan yana shiga a babin halal da haram fala yahrumu alaihi ma la yasa'uhu wa tarkahu fala yahrumu alaihi ma la yasa'u huwa wannan ta'kidi ne daga tarkahu mai dashi maf'ul bi an kace tarkuhu ka ya zama khabar na huwa kai kuskure ma la yasa'u huwa taukidi wannan an gane tarkahu zai kamar da shi maf'ul bi haka fala yahrum alaihi ma la yasa'u huwa tarkahu ba baya haramta a gare shi abinda shi baya iya barinsa abinda ba zai iya barin sama to ba zai haramta gare shi an gane ko da haka idan mutum ya kai matakin abinda in ya bar shi zai iya rasa ransa to sai kawai ya yi shi an gane ko sai kawai ya yi shi misali mutumin da yake da cutar giya in bai sha giya ba mutuwa zai ha? in bai sha ba zai mutu sannan kuma sai aka ce kada ka sha ha aka ce mishi kada ya sha sai ya sha ya mu- sai muka hana shi sha sai bai sha ba sai ya mutu wa ya kashe shi Ha- eh, eh. lokacin shi yawwa wanda ya samu rauni aka wacce a mishi rauni game ya ya taimama sai ku ce dole su kayi wanka ya yi wanka sai ya mutu annabi ya ce kun kashe shi Eh, Allah bai ce kun kashe shi eh to to idan ya zama bai san haramun bace lokacin da ya tashi haye kai wannan matakin yace in bai sani ba fa. yasa bai san haram in bai san haramun bace sai ya tasha ya tasha har ya kai wannan matakin da ya kai wannan matakin sai ya kai matakin an auna an tabbatar in bai sha ba mutuwa zai wannan bai bai zama da ruwa ba to na ibn jami'a ne yake cewa fala yahrumu alayhi ma la yas'uhu wa tarkahu abinda shi ba zai iya barinsa ba abinda ba zai iya barinsa ba to baya haramta gare shi mun gani baya haramta gare shi inda ba zai iya barinsa ba ta yadda in ya bar shi to abin ya zai masa larura in ya bar shi ba zai rayu ba na ana maganar larura ne ba wai ya ji daɗi ya more ba ko kaza a'a, ana maganar in ya bar shi to ba zai rayu ba ba zai iya rayuwa ba in ya bar shi to wannan ba zai haramta gare shi ba ya zan ya riga ya zan masa larura wannan shine abin da yake bayyana a wannan magana ta Ibn Taymiyyah amma misalin da na kawo din nan sai ya ƙara bincika amma ni malamin ba mu ga ya wani mu malamin mu gani tunda an samu eh, sabani ko Ma- ma- muna magana sabani an sa- an samu sabani wata bi haisu yabqa al-mubahu lahu dirqan minhu la yasa'uhu ta yadda mubah din zai kasance kunci a gare shi ba zai ba zai yalwace shi ba mubah din zai kasance kunci a gare shi to shikenan ah, wannan mubah din tunda har wato in an ba- ya ya zama mubah a gare shi zai zama ya kuntata a gare shi to shikenan ba za a haramta masa wannan abun ba ta yadda in aka haramta aka haramta masa abun to abin zai zama masa kunci har ya rasa rayuwarsa to wannan ba zai ba zai haramta gare shi ba ta yadda yabban mubah mubah din zai wanzu lahu diqan ko ko da mubah din zai kasance kunci lau abana lahu diqan ko ya ibaran take bi haisu yabban mubah lahu diqan minhu la yasauhu yace ta yadda mubah din zai zai zai wanzu lahu a gare shi shi wanda aka haramtawa din to mubah din zai kasance a gare shi dukan zai zama kunci minhu daga wannan haramtawa ya zama la ya sa'uhu baya yalwatarsa an gane wato kishiyar wancan ce ibn timiya yana da wasu ibarori wanda wani gurin sai dai kawai ka sallama ka ce Allah Allah ba mu lada wato ya sai nuna maka kishiyar wancan shine ibarar da yake so ya nuna in an haramta mishi shi zai zai shiga kunci abin da yake abin da- abin- abin ne wanda yake asalinsa mubah ne ai al'asul fil ashiya al ibaha to asalin abin mubah ne to in aka ce a haramta masa shi to zai kuntata zai kunci gare shi to ba za a ba za a haramta masa shi ba shi yasa abubuwan da duk Allah ya haramta to abin da za abin ne wanda yake za mu iya barin sa abin da za mu iya barin sa to abin da duk in ya zamo in muka bar shi to ab- abin nan in muka bar shi zai- za mu zama kunci halatta shi gare mu shine zai zama wus'i gare mu halatta shi shine wus'i din a bar shi ya zama a matsayin shi na mubah shine sauki a gare mu ta yadda in an haramta shi za mu kuntata to wannan za a bar shi a matsayin shi na mubah dinsa ba za a haramta shi ba wa idza kana kadhalik to idan abin ya kasance haka fa yanbaghi an yu'lama anna lil qulubi qudratun fi bab al ilmi wal i'tiqad al ilmi wa fi باب الإدارة والقصد وفي الحركة البدنية أيضا إذا أبو يا كسن شاكا تو فينبغي تو ينا داتي وأن يعلم أسن شوى أن للقلوب قدرة شوى زكاة تسنى قدرة دا الله يباسو سنى دا إيكو دا الله يباسو في باب العلم أباب إلمي والاتقاد دا قدر زوتي العلمي أبنى نبنغر إلمي أبنى ذاك قدر شيء علمانشي وفي باب الإرادة والقصد حتى أباب النفي da kuma alƙast irada da ƙast da nufi wa fil harakatul badaniya da kuma abin da ya shafi motsi na jiki aidan zukata duka suna da kudura akan wannan zuciya tana da kudura tana da iko babu na ilimi tana babu na aqida babu na irada babu na alqasd duk an bawa zuciya kudura a wannan babu da kuma abin da ya shafi alharaka albadaniya motsi na jiki duk wannan abin da Allah ya bawa dan adam irada zai iya motsawa ya kai can ya kai can aidan to fal khata'u wan nisyan sai ya zanto kuskure da mantuwa huwa min babil ilmi fal khata'u wan nisyan kuskure da mantuwa shi zai shiga a babin ilimi ne shi wannan yana a cikin babi na ilimi domin ya kunu yana kasancewa in ma ma ta'azzurul ilmi alaihi ko dai saboda ilimin ya ta'azzara an kasa sanin abin shi yasa aka kuskure aw ta'assurihi alaihi ko kuma saboda tsanantuwar abin a kansa abin yayi tsanani a kansa yayi yayi yayi yayi abin ya tsananta ya kasa fahimtar abin don haka sai ya zama abin abin ya ya ya fada cikin kuskure sai zama ya fada a babi na kuskure to kaga wannan dukkan shi yana daga cikin babi na mai na ilimi a wannan yana shiga a babi na mai na ilimi kuskure da mantuwa yana shiga babin ne babin ilimi ne ko man babin ilimi ya kuru domin kuskure ko mantuwa yana kasancewa ko dan abin ya ta'azzara ta'azzuru ilmi alaihi ya ya ya tuno abin ya kanta ya kasa ya manta akwai lokacin da abin ka kai kai kai ka tuno shi amma ka kasa tuno shi sai ka manta to ai ba za a kama ka ba da abin nan da laifin wannan mantuwar to haka ko kuma a samu ta'assurihi tsanani akan abin abin yayi wahala mutum yayi yayi yayi ishtihadin sai ta bincike yana ishtihadi ya kai ya kawo ya kai amma abin ya tsananta sai ya fada kuskure to kaga wannan shi yasa ake yafewa mutum kuskure da mai da mantuwa ita mantuwa ta'azzurul ilmi yake janyo ta yayi yayi ya tuna dan in ya tuna ai shikenan ilimin ya zo to ya ya ya ya an samu ta'azzuru ilmi sai sai zama ya manta ya kasa tunowa ya manta sai a yafe mishi wannan mantuwar saboda ya ya tuna ya kasa shi kuma kuskure ta'azzurul ilm abin ya tsananta ilimin ya tsanani yayi yayi ilimin ya samu ilimin ya tuna yayi yayi yayi ta ishtihadi ya kai ya bincika ya bincika ya ɗauko wannan littafin ya bincika ya ɗauko wannan ayar ya tsaya ya nazari ya hana ido bacci ya kaza amma duk da haka abin ya gagara wannan shi shi ke janyo kuskure sai mutum ya fada kuskure wallahu qad qala shi kuma Allah ya ce ma ja'ala alaikum fid dini min haraj bai sanya muku kunci a cikin addini ba wa qala kuma ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki ne game da ku baya nufin ya tsananta muku وقال تعالى كما الله تعالى في الحديث المتفق عليه أحاديث نن داك اتفاقي أكن سيتي ومعاذ وأبي موسى ها وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أحاديث داك اتفاقي أكن سيتي ومعاذ da abi musa lamma arsalahuma ila yaman lokacin da ya aika su zuwa kasar yaman yace yassira wala tu'assira wa bashira wala tunaffira wa tawa'a wala takhtalifa ku sauƙaƙa ku ku biyu kada ku tsananta wa bashira wala tunaffira ku yi bishara kada ku kore wa tawa'a ku yi da'a wala takhtalifa kada ku saba wannan hadisin yana bukhari kitabul jihad wa siyar muslim ma kawo shi al kitabul ashriba yace to wa idza kana kadhalik idan abun ya kasance haka fama ajaza al-insanu min ilmihi wa i'tiqadihi duk abin da mutum ya gagara sanansa da kuma kudurce shi hatta ya ataqida balantana ma ya kudurce din wa yaqulu diddahu ya faɗi abin da yake kishiyarsa khata'an bisa kuskure aw nisyanan ko mantuwa fa zalika maghfurun lahu to wannan an gafarta masa wannan kuskuren da yayi ko mantuwa da yi kama qala an-nabiyyu kamar da annabi yace idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran idan mai hukunci ya ijtihadi ya dace da gido na da lada biyu ko idza ijtahada fa aqtaha fa aqta falahu ajrun in ya ijtihadi kuma ya kuskure yana da lada daya wannan hadisin shi ma bukhari da muslim sun fitar da shi hadisin amr bin al-as to za mu zo inda zai ce wa hada ya kunu mimma fi ma huwa min babil qiyasi wan nazar bi aqlihi wa ra'ayihi zai ka maka inda abin abubuwan da yake janyo wato ainihin samun sabanin akwai inda yake faruwa ta bangaren nazari ijtihadin ta bangaren nazari da tunani akwai wanda yake kasancewa ta bangaren fa'inta akwai wanda yake kasancewa ta bangaren alhissu to duk zai zo bayani akan wannan sannan ya ci gaba da bayani insha Allah mu tsaya nan da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya bamu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah